بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 25 ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 22 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasad na 66 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangije gafarta masa wannan littafi na kitabul istiqama ibn taymiya yayi shi ne dan bayyana tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alqur'ani mai girma waɗanda ke da alaka da ahadithu sifat da kuma bayani akan manhaji madaidaici wajen al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar Allah ya saka mishi alkhair muna ta bibiyan ibn taymiya rahimahullah a inda yake ta yin fashin baki da warwara akan maganganu waɗanda yake ta ciro su daga littafin ar-risalatul qushayriya ta abul qasim al-qushayri zamu tashi a inda ibnu taymiya yake cewa wa fi sahihi aidan annahu umira an yubashshira khadijata bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab yazo a cikin as-sahih a cikin hadisin bukhari ne da muslim wanda riwaya ce daga Abdullahi ibn Abi Aufa radiyallahu anhuma yake bada labarin cewa kamar yadda zo a cikin riwayar Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutane bushara da aljanna yace wani dan aljanna ne wani zai samu falala kaza sai Fatima radiyallahu anha ibnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tace ma li ummi to ni uwata me rabanta ita da aka fara musuluncin nan a ɗakinta ta ta mutu tuntuni kana ta rabon aljanna misali to ni kuma me rabon uwata wanda malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga halascin ka wakilci mutumin da bai sa ka wakilci ba idan kana ganin cewa ka cancanci haka kaga ai ba Khadija ba mata duniya ba ita suka Fatima ta wannan tambayar ba zaka iya tsayawa mutum wani abu wanda kake ganin ka cancanta ka tsaya masa saboda kusanci ko da bai saka ka ba ta ce menene a rabon mahaifiyata sai ce bashiru khadijata ku yi mata bishara bi baitin da gida fil jannati a cikin aljanna min kasabin na lu'ulu'u shine alkasabul mujawwaf lu'ulu'u wanda shi aka fafe aka yi gidan ko kuma wani jauhari wanda yake almustadi mai haske ko kuma wasu sun ce kasab na nufin baitun wasa' gida mai faɗi amma dai waccan fasara ta farko cewa gida ne wanda aka gina shi daga lu'ulu'u material din da aka gina gidan lu'ulu'u ne ita ce fasara Imam Bukhari kuma ita ce fasar mafi yawan malamai kamar yadda Ibn Hajar ya kawo daga ire-iren su Ibn Tin wallahu a'lam la sakhaba fihi babu as-sakhab shine ad-dawba hayaniya daga murya ja'in ja zage-zage musuma a ji murya suna ɗaguwa al'aswatul murtafi'a wal munaza'a sawa'un wannan sautukan suna zuwa daga cikin gidan ne kama ce hayaniyan mutanen cikin gidan ne da rashin natsuwarsu koko suna zuwa daga waje ne daga makwabta don ta yi mutum ya gida lafiyayyen gida kuma shi a cikin gidan a natsa yake amma idan gidan bai mori environment ba daidai da aka gidan wani ma zai hana ya ci moriyar gidan kamar da yake bakin babban titi ko kusa da kasuwa ko inda yake wata hayaniya ko gefen wani gidan kallon kwallo kaga dole zai dinga samun wato tangarda wajen natsuwa to duka babu wannan as-sakhab babu shi daga cikin gidan sannan babu shi a wajen gidan wala nasab sannan kuma babu gajiya at-ta'ab an-nasab shine at-ta'ab wannan hadisi kamar da malai ambata Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi yana da fa'idoji da dama da malamai suka fitar wanda sun yi maganganu a kansu daga ciki shine akan cewa wannan yana daga cikin ka'idar da Allah subhanahu wataala yake na al-jaza'u min jinsil amal Allah yana sakawa mutane da irin nau'in ayyukansu na farko tukunnan ka kalli tun daga lafazin bait annabi bai ce kasur bene ba sai ce baitun domin gidanta shine baitun nabi sallallahu alaihi wasallam shine awwalu baitin fil islam shine gidan farko na musulunci da haka Allah ya mai mata ita ma da gida sannan an ce mace ce dama wata take da natsuwa da ba ta son hayaniya sai aka yi mata irin wannan shi ma sannan kuma kasancewar wato bukatuwa zuwa ga gida mai wadata wanda manzala sallallahu alaihi ya lissafa shi a matsayin ni'imomi cewa wanda Allah ya bashi gida wadatacce yana daga cikin ni'ima da zai samu a duniya to haka aljanna ma Allah subhanahu wataala ya bata wannan gida mai fadi kuma wannan yana nuni zuwa ga falalan Khadija radiyallahu anha falalanta da girmanta a cikin addinin nan na musulunci tare da cewa ta ma rasu ko sallah ma ba a wajabta ba sannan malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga wato gidan tare da cewa babban gida ne mai kayan alatu da yawa wanda a ɗabi'ance kuma masu shi za su sha wahala wajen kiyaye gida za su sha wahala wajen maintenance duwanda ya gida babba ya san haka ba wai yin gidan ba shara da wanke-wanke da biyan kudin wuta biyan kudin ma'aikata masu gadi da sauransu shi kanshi zaman kanshi yake to amma sai aka ce la nasab babu wani wahala da shi a gida saboda gida ne wanda yake babu irin wannan matsalolin a cikinsa shine ma'anar la nasaba ko kuma wasu suka ce a ai shi kanshi gida mai ni'ima mutum yakan gaji da ni'imar ita kanta idan mutum ya zauna zama ya zama ya huta hutu ya yi hutu sai ya ji ya gaji ma da hutu sai ya ji ya gaji da jin daɗin ma ba haka bane ɗan adam a duk abin da ka samu ya wadace ka sai ka ji kuma bayi da wata daraja kuma bai da wani kima to amma saboda su yan aljanna da Allah ya ce wa utubihi mutashabiha kullum za a dinga kawo musu abincin aljanna da ni'imar ta yana da kama da na baya kuma ba na bayan bane kowanne daban ne amma yayi kama da na baya sai dinga sabunta musu kwaɗayin su da san su ga abin ba za su gaji da shi ba za su kosa da shi ba to haka wannan gida na Khadija yake radiyallahu anha Allah ubangije ya kara mata yadda Allah ya sa mu dace wannan hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim haka kamar da muka ambata da kuma wasu littattafai kaman al-ma'ajib ma'al-mujam al-awsat na al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani malan yace wa anhu har ila yau daga shi dai wato sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace innama nuhitu an sautaini ahmaqai kar wanta yana so ne bayyana mana cewa akwai falala a cikin natsuwa da shiru wanda take gaba da murya da daga sauti domin shi usheri na so ya kafa hujja kan cewa ai duk wani sauti mai dadi abun so ne shi kuma yanda yake kawo hadisai da suke nuni zuwa ga natsuwa da shiru tafi falala fiye da daga murya kaga ga gidan Khadija aka ce gida ne mai natsuwa wanda babu daga murya a cikin sa sannan kuma ga wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna zargi cewa an hane ni an sautaini ahmaqai daga wasu muryoyi guda biyu na wauta fajiraini wanda suke na sabawa Allah ne sautun inda ni'ma na ɗayan su shine murya daga murya idan an samu ni'ima idan an samu wani abu na kirki ko abu mai kyau ai ta ihu din nan ya saba wa shari'a ihun mun ci zabe ihun kungiyar wasan kwallon kafa mu ta ci kwallo ihun mun kayar da su a a gasa ko musabaka ihu duk wani ihu da kasan dai mutane suna taruwa su ta ihu suna tafi suna daga murya wannan ya saba wa shari'a abinda yake so shine sai mutum ya kabbara ya tasbihi ko ya fadi ya sujuda ko kuma kamar yadda magabata suke haye kuka ma saboda murna mun karanta hadisin Umar dan Khattab wanda ya kuka saboda gyara da manzala sallallahu alaihi ya mushi ya nemi Allah ya gafarta mai sai ya kuka ko dai zama kukan nadamar abin da tun farko na tatsawuli ko kuma kukan murnar cewa an nema mishi gafara kuma Allah ya gafarta mishi to da haka ana yin kuka dan in an ji dadin ni'ima ko ayi tasbihi ko ayi sujudi shukuri ko makamantansu amma ai ta daga murya ana tafi ana ihu ana tsalla ana rawa da wannan ya saba wa shari'a jama'a gaskiya saboda Allah duk da yake zaka ga ya yada a cikin mutane abin takeici har da mu da muke kallon kanmu kaman wasu na musamman irin ustazai kenan ko ƴan izala ko ƴan salafiya ko ƴan waye ba karka tana da sauran gama garin mutane nan sun da aka yi zaɓe 2015 haka aka dinga irin wannan mummunar murnar har mutane suka dinga mutuwa a sanadiyya haka wanda ba karamin jafa'i bane mutane suka wa kansu Allah ubangiji shi kyauta wataƙila ma yuza Allah ya bamu da da zaben ba ba da abin da ake sare zaben da ya kawo bai kawo ba saboda akwai fiqhul afrah a musulunci akwai ka'idoji na murna Allah bai hana murna ba ya kawo tsarin yadda ake yi da aka tashi duk mutane ba su kokarin kwatanta wannan tsarin ba gari-gari haka za ka yi ta jin labarai ana ta hayaniya ana ta guje-guje da ababen hawa ana rawa ana bin titi abinda idan 'yan maulidi sun yi za a ce babu kyau idan 'yan shiya sun yi za a ce babu kyau sai kuma aka haɗu duka ana ta yi da musulmai da kirista da 'yan izala da 'yan kowa ma saboda an haɗa akan manufa ɗaya cewa wanda ake so ya ci zaɓe ya ci zaɓe da yanke-yanken dabbobi da makamantansu duk waɗannan abubuwa ne da suka saba wa asalin abin da shari'a ke tanaki sun saba wasu mutane har tsirara suka dinga yi ba da cakuɗe ne maza da mata da shaye-shaye a zo a bayyana jama'a a rarraba wiwi ana tasha ko a fasa kwalaban a buɗe kwalaban maltina da kwalaban binnan mirinda ana tasha da sunan wai ana ana ana murna to irin wannan bayi da kyau shine sautun inda ni'ima daga murya a wurin cin nasara ko ni'ima sautu lahawin wa la'abin wa mazamir shaitan sai ya fassara shi da shi shine sautu lahawin murna ta wasa wa la'ibin da wasanni wa mazamir shaitan da kuma sarewa ta shaitan muryar shaitan kida da rawa da waka don ana aure ko ana haihu ko an yi haihuwa ko an samu wani mukami a zo a tare ana rawa ana murna ana kida ana waka wannan babu kyau ya saba wa shari'a da kuma wasautun inda musiba an hane ni da kuma sauti na biyu shine sautin da ake yi sanda aka shiga cikin ibtila'i mutuwa ko asara ko gobara ko yaƙi ko makamantansu a wata riwaya ya zo da cewa kafin ya faɗe ce latmul hududin dukan fuska a dinga dukan kumatu wa shaqqu juyubin ana yaga wuyar riga wa du'a'in bid'awal jahiliya wa du'a'un bid'awal jahiliya da kuma yin kururuwa irin kururuwan maguza maguzanci a dinga cewa an shiga uku an lalace bango ya fadi shikenan wance ta shiga uku kowa ne ta ya shiga uku ire-iren waɗannan maganganu ya gudu a wata riwaya da ƙarin tun a farko ɗin can tsakanin wa sautin inda musiba sai ce khamshi wujuhin warinna ta shaitani khamshi wujuhin shine ya kushen fuska a san wasu suna kukan mutuwa zai su dinga sa farata suna ya kusan fuskarsu da kuma warinna ta shaitani da kuma haniniya irin ta shaitan duk wannan babu kyau wannan wani sashi ne na hadisin Abdurrahman dan Auf wanda yake da kissa sananniya ta hawaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubra idan sa lokacin rasuwar ɗansa Ibrahim a shekara ta goma bayan hijirar manzala sai islama don tsakanin shi da rasuwar manzala sai islama kamar watanni uku ne da rasuwar shi yaron ibrahim al-mu'azzam radiyallahu anhu kafin rasuwar shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abraham dan auf yake ce manzala sai islama ya rasulullah alaihi salatu wasalam ka hana kuka kuma yanzu kai kake yi sai manzala sai islama ya ja hannunsa ya fito da shi waje cikin mutane yake ce mishi ai abinda aka hana wannan shine abin da aka hana amma hawaye da ido ke zubarwa ba a hana na fata mun gane wannan al-imamu at-tirmidhi da bazzar da hakim da bagawi da al-imamu tahawi dukkanin sun fitar da wannan hadisi hadisi ne tabbatacce isnadin sa kyakkyawa ne kamar yadda shekul albani muhammad nasiruddin albani yake faɗa rahmatullahi alaihi waɗannan duka ya kawo su ne don nuna bayani akan cewa ɗaga murya da hayaniya da kuma muryar shedan wato kida ba sa zama abubuwan yabo sun fi kama da su zama abubuwan zargi da abubuwan Allah wa dare malam yace thumma qala abul qasim sannan sai al-qushairi yace wastilzazul qulubi washtiyaquha ila al-aswat at-tayyiba wastirwahuha ilayha mimma la yumkinu juhulu yace a istilzazul qulubi washtiyaquha ila al-aswat kasancewa zukata suna bege kuma suna son a dabi'ance zukata suna son sauti mai dadi ila al-aswat at-tayyiba suna son sauti mai dadi kida ko wani abu da za a buga ko wata sarewa ko wata ganga ko wata garaya wadda za a kada ya zama sautin mai daɗi ne a ɗabi'ance zukata suna son wannan wastirwaquha ilaiha da kuma kasancewar zukata idan sun ji irin wannan sautin suna natsuwa su koma zuwa gare shi su ji daɗin shi kushairi yace mimma la yumkinu juhudu ba wanda isa yi musun wannan abu ne da baka isa ka musa ba cewa ɗabi'ar rayuwar ɗan adam da zuciyarsa idan ya ji sauti mai daɗi sai ya ji wani natsuwa a cikin ransa sai ya ji wani sanyi a ransa ta yi ma ya ɗan kaɗa kai haka ko ya murmushi ko kuma ya taka rawa ya ce wannan wani abu ne wanda ba wanda ya sai musu shi fa inna tifla ya ce saboda ɗan yaro jinjiri ya kunu ila sautin tsayi yana natsuwa idan ya ji murya mai daɗi yana kuka idan mahaifiyar tana mishi tana bashi tana bashi hakuri za ta dan dinga mishi dan waka haka tana karya murya da yaji sai ya nutsu kaga yana cewa dabi'a ce kenan tunda yaro ne karami bai san wani abu ba wal jamalu yuqasi ta'aba sayri wa mashaqqatil humula wa yuhawwanu alayhi bil hida hakanan banda ma dan adam raquma wanda za su sha wahalar tafiya yana kan tafiya a hanya ya sha wahala wa mashaqqatil humula da wahalar tafiya da kuma nauyin kaya da aka daura masa fa yuhawwanu alaihi bil hida idan ana mishi irin wannan kida da waka da ake musu na kora su to shi ma sai ya zama baya jin nauyin tafiya kamar yadda zaka ga direbobi suna faɗa su ma in suna tafiya suka saka kida a mota ba sa jin wahalar tafiya ko mun tsayin za su yi ta tafiya dare da rana ba su damu ba ko da za ku ce ku fasinja don Allah a taimaka wannan kidan ya ishe ku haka zai ce a shi kuma babu kidan nan ba zai iya tafiya ba ba haka suke ba da direbobin kananan motoci da na manya duk suna yin wani haka hatta masu tuka jiragen sama ga wanda suka saba hawa jirgi zaka ga su ma haka suke sa mutane kida ko ta ko ina haka aka ce a jirgin ruwa ma shi ma ana sa duk inda dai mutane suke irin wannan tafiye-tafiye ana isti'ana da kida wai dan ya sauƙaƙa wahalar tafiya ya sa a ji natsuwa da nishaɗi to wai kushari ya kafa hujja da wannan a matsayin dalili akan abin mutane ko su dinga jin kiɗansu tunda ya dace da ɗabi'arsu qala Allahu ta'ala kuma sai kawo aya afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin su mutane ba sa yi duba zuwa ga raquma ba kayfa khuliqat yaya aka halicce su abinda aya take cewa afala yanzuruna afala istifamin ne tankiri dan menene su kafirai bayan Allah ya gama musu bayanin azabar da zai musu dan me yasa ba za su kalli raqumi ba kaifa khuliqat yaya aka kai halicci raƙumi annazar anan bi ma'ana at-ta'ammul ba wai kallo da ido ba kallo da kwakwalwa da zuciya ka kalli abu kallo wanda zai sa kai tunani akan sa kamar da Allah yake cewa awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ard shin mutane ba za su kalli yadda Allah subhanahu wataala ya tsara sama da ƙasa ba cikin a'raf kenan ko da irin fadin Allah game da annabi Ibrahim fa nazara nazratan fil nujum wato yayi kallo na tsinkaye ga taurari domin lafazin annazar yakan zo da irin asalin wannan ma'ana tashi ta kallo da ido da kuma kallo wanda yake irin wannan da ido kuma da zuciya haka nan kuma yakan zo da ma'anar jira ko da ba tsara tawon nan ba domin a intazara shine jira amma annazar din ma na igwa da ma'anar jira kaman faɗin shaidan ƙala an zirni ila yaumi yub'asu yace Allah wai Allah ya jira shi ya bashi ya daga mai kafa haka faɗin bilkisu fanaziratun bima yarji'ul mursal nazira wannan ismul fa'il din daga nazara yanzuru haka haka kamar faɗin Allah hal yanzuruna illa illa sa'ata an ta'atihum bagta hal yanzuruna illa sa'a da haka yakan zo kuma suka ce da ma'anan rudewa at-tahayyur kaman kamar da Allah yake cewa misali fa akhadhatuhumus sa'iqa fa akhadhatuhumus sa'iqatu wa hum yanzuruna ay wa hum mutahayyiruna da kwaran kwatsa ta kama su sai suka kasance cikin rudani kaman kuma fadin Allah wa minhum man yanzuru ilayka to da ire-iren su dai suna nan da yawa wanda suke nuni zuwa ga cewa annazar na zuwa da irin wannan ma'ana ɗin a nan ya zo kamar yadda muka ambata da ma'anar cewa afala ya ta'ammaluna ashe ba za su tsaya su yi tunani su kalla su tunani ba ilal ibili zuwa ga raƙumi al'ibl ismul jam'i ne wanda la mufrada lahu min lambi mu'annas ne tunda ba dan adam bane da haka aka ce khuliqat ba a ce khuliqa ba ismul jam'i wanda yake na ba dan adam ba to asalin shi mu'annas ne domin aljumu'u gaba ɗaya suna koma ne zuwa ga ta'anisi aslan wajen damirin su da haka aka ce ilal ibli kaifa khuliqat ba a ce kaifa khuliqa ba al-imamu ibn ashur rahimahullah a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace Allah subhanahu wataala ya zabi yi musu kwatanci da raƙumi ne bai kwatanta musu da wata halitta can daban ba saboda raƙumi shine abu da ke kusa da su na farko shine dukiyarsu suna takama da shi a matsayin dukiya sannan kuma shine abincinsu ta fuskar nama da madararsa suna yin magani da fitsarinsa da dolo din har ila yau sannan suna amfani da shi wa tamilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shikl anfus sana daukar musu kaya ta kai musu zuwa garin da ba za ka kai saka je ba inda kafa ne sai ka sai da gumun goshi ballantana kuma a ce a ɗora maka irin kayan da ake ɗora raƙumi sannan tana raƙuma suna musu tanajin abin sha ta ruwa da suke ajewa a cikin raƙumin yi kwana da kwanaki ba tare da ya shanye ba da kuma irin ɗabi'ar rayuwar raƙumi duk wannan aikin da yake raƙumi ba wata dabba ce mai irin bala'in cin abinci ba ba kamar doki ne wanda zai in kana kiwon doki irin abincin da ke ci duk mutan gidanka ba za su cinye shi da shi da saniya misali raƙumi sai ya ci ƙaya ma kawai haƙura ƙaya kaɗai ta ishe shi abinci amma yake irin wannan ayyuka ga shi kuma da albarka komai na shi har akan ma yana raye ma a da sai a sa wuƙa a zabtar naman shi a je a gasa a ci sai kuma naman ya tsoro da suna yi mai haka yadda kasan za ka yagi zogale a gidanka ka bar sauran ya ci gaba da toho to duk irin wannan abin shi sa sai Allah ya musu kwatance da shi saboda suna cin moriyar raƙumi sosai isa Allah ya ce musu afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat to kaga ayat ta zo ne dan ta inkari ga kafirai waɗanda ba sa ɗaukar izina daga halittun Allah su gane cewa waɗannan halittun Allah da ya halicce su lalle ya cancanta abota masa amma shi kushari anan yana hujja da ita ne akan cewa raƙumi din nan fa yana son kiɗa shine da anan ya kawo hujja kaga yadda mutane suke yi malamai ko abinda aya take magana daban shi kuma abinda yake so ya huta da shi daban cewa wai ai a cikin aya akwai bayani akan cewa raqumi wata halitta ce ta musamman da haka daga cikin kasancewar shi halitta ta musamman yana son kida har ana mishi kida sai ya natsu idan ana tafiya wa haka isma'il ibn ulayya qala kuntu amshi ma ash-shafi'i rahimahullah waqt al-hajira fajuzna bi mawdi'in yaqulu fihi ahadun shay'an faqala mil bina ilayhi thumma qala ayatrubuka hadha faqultu la faqala ma laka hiss yace wahaka isma'il ibn ulayya isma'il dan ulayya ya bada labari cewa kala yace kunna kuntu amshi ma ash-shafi'i na kasance muna tafiya tare da shafi'i rahimahullah a waqt al-hajira wata rana da tsakar rana fajuzna bi mawdi'in sai muka wuce ta wani waje ya qulu fihi ahadun shay'an wani mutum yana zaune a wurin yana ta yin wani waƙa haka ko yana kakkiɗa wani abu faƙala sai shafi ya ce milbina ilaihi zo mu je zuwa gare shi karkato da mu mu je gurinsa sun maƙala sannan shafi ya ce da muka saurari abin sai ce a yi turubuka haza wannan bai motsa maka tunaninka ba ka ji wani daɗi ba faƙultula na ce ni ban ji komai ba faƙala sai shafi ya ce malaka hisu kai baka da filin baka da zuciya mai filin a jikin jikinka to wannan labarin da ya kawo labari ne na ƙarya gaskiya saboda Allah kar aje da nisa malam zai faɗa kafin mu kai ga faɗin nasa na farko tukunna Isma'il ibn Ulayya ba ɗalibin Shafi'i bane ba na ce suna yawo da Shafi'i kuma har Shafi'in na ce mishi zo mu yi kaza a bisa ɗabi'a da kaji labarin zaka ɗauka Shafi'i malamin sa shi kuma yana biye da shi suna tafiya da haka yake da ƙarfin iko a kansa shi kuma yana girmama shi ya ce mishi zo mu je waje kaza to amma aka san haka ne Isma'il ibn Ulayya yana gaba da Shafi'i malamin su Shafi'i ne da su Ahmad ibn Hanbal da makamantan su ka ku ga bisa tarbiya da muka sani ta magabata ba zai yi shi Shafi'in ya ce wa malamin zo mu je waje kaza ba sannan kuma daga an je har ya ce malamin baka da feelings wannan ya saba wa irin tafarkin sai dai tafarki namu na ƴan yanzu wanda muka rena malamai ina ba ta fahimci wannan Ismail ibn Ulayya sunan shi Ismail ibn Ibrahim ibn Miksam mutumin garin Kufa ne ya zauna ga mutumin garin Basra ne kuma ya zauna Bagdaza yana daga cikin ashabul al-kutub sitta sun yi riwaya gaba ɗaya daga gare shi ya rasu shekara ta 193 an haife shekara ta 110 shekarar da al-Hasan al-Basri ya rasu aka haife shi ya rasu shekara ta 193 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba da labarin cewa baya dariya baya murmushi haka yake yana da irin abin da ake cewa serious face shi na zabi yake cewa wannan ba yabo bane sai dai yana nuna zuwa ga kasancewar shi mutum mai himma da kuma wata iri yana cikin damuwa ba daidai bane a ce shi wani ne ya ce ya zama da shekara goma fa mara aitu tabassama fa mara aitu da hika shekara goma ba taba gani dariya ko mushi ba sai zabi ya ce wannan lays ma haza bi madahi wannan ba yabo bane tsaba ragin a ce mutum rayu a haka ai ina jin mare shafi lafiyar shi ko kuma akwai wanda sai da ake cewa ma yana shi kanshi dariya da murmushi yana da alaka da wanzuwar lafiya a psychology mutum limami ne daga cikin malaman fiqhu da hadisi da fatawa da sanin ilimi a ulayya din uwarsa ce ulayya bintu hassan wadda bararra baiwa ce ga banu shayban kakar wani malami mai suna Ali ibn Hujar ita ce mahaifiyar mahaifiyarsa kakarsa ta wajen uwa shi malamin nan da kanshi yana cewa man qala ibn ulayyata faqad iktabani duk wanda ya ce mun dan ulayya to yayi gulmata kamar yana yin Allah isa kenan sai za bi yake cewa ma hadha bi adabin wannan ba ladabi a cikin wannan magana domin ya halasta a kira mutum da uwarsa annabi yana kiran wasu daga cikin sahabbai ya danganta su ga mahaifansu mata ibnu sumayya da ibnu ummi abdin waye ibnu sumayya shine azubair ibn al-awwam ko ibnu safiya min ibnu safiya shine azubair ibn al-awwam ibnu sumayya shine wane ne eh ammar ibnu yasir sannan ga ibnu ummi abdin shine abdullahi dan mas'ud da annabi kan kira su da haka da haka ayat yake cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsat inda allah ta zo ne ta hana a kira mutum a danganta shi da wani namijin da ba mahaifinsa ba amma ba ta hana a danganta mutum da uwarsa ba ina fata mun gano wannan za a ce mutum dan wanci kuma inda zaka ji wani sunan shi a ce dan hajiya ko dan malama ko dan kaza ana ana faɗa mutane haka ko an ce murtala ramat ma da ake faɗa sunan mahaifiyarsa ce almuhimu dai ya halasta idan wata larura ta sa aka yaka kuma su abin da ya faru gare shi shi Isma'il kamar yadda malamai suka bada labari al-khatib al-baghdadi ya kawo labarin cewa kakan shi mai suna miksam asalin shi bawa ne da aka kamo shi a jihadi ya zai zo na kasar kufa ya haifi ɗa shi ne ibrahim mahaifin shi ismailu ɗin kenan wannan ibrahim sai zama ɗan kasuwa yana zuwa basara yana komawa kufa yana zuwa basara yana komawa kufa wani lokaci da ya go basara sai ya zauna har ya daɗe sai ya gamu da wannan bararriyar baiwa mai suna ulayya bintu hassan sai ya aure ta hatta haifa mashi aya uku sai kuma daga baya sai tashi ya baggarin kuma ita kuma sai kuma ita cigaba da rike ƴaƴanta naka ƴaƴanta ne ta rike sake ci musu ƴaƴan ulayya wanda a ɗabi'ance dama haka ne an saba ganin mutum da mahaifiyarsa ita ce ta rike shi irin abin da ake cewa single parenting yanzu ko ba mamaki dan an danganta sunan shi zuwa ga sunanta babu mamaki abu ne da ɗabi'a tana iya hukunta haka to wannan malami Allah ya gafarta mishi akwai wasu rigingimu da suka faru a rayuwarsa wanda in kakan tarihinsa zaka ga malamai sun ambata daga ciki akwai cewa ya karbi aiki a gwamnatin Banul Abbas zamanin Abu Ja'far Mansur ya ya shi aikin kama a ce shugaban hukumar tara haraji kuma sun yi abubuwa waɗanda kamar yadda zabi yake faɗa cewa abubuwan ba haka yi kamata a yi su har yake cewa amma ina fata ya zama wannan abubuwan da suka yi bai canza shi daga yadda yake ba yake haiki cewa yake cewa a a wa sadar minhu hafawatun khafifatun arju alla takuna qad ghayyarat shi an samu wasu kurakurai saboda gwamnati ba a rasa kurakurai a cikin ta kuma shi kamar yadda a ce ne Castelia ko FIRS ko waye masu tara haraji kana jin za su komai daidai dole a dan samu kurakurai za su kuntata wa wani hala ita ma gwamnatin ba su ba ta duka abin da take bukata ba da sauransu dai Allah dai ya samu cika da imani to wannan abin ya hada shi fada da mafi yawan abokan shi malamai domin Abdullahi dan Mubarak da yana cewa wannan mutumin na daga cikin mutanen da a dalilin su nake yin kasuwanci da Sufyan Sauri da Sufyan ibn Uyayna da wannan mutumin da wasu da ya ambata in ya gama noma da kiwo da kasuwancinsa sai ya ba su abin da za su rayu akai na shekara guda aka yake musu amma da ya samu labarin wannan mutumin ya amshi irin wannan mukamin sai ya fita shanin shi ya cire shi a cikin lissafin waɗanda yake taimakawa wata rana aka ce ma ya taɓa zuwa garin garin Baghdad shi shi abin nan Ibn Mubarak sai malamin nan sai game da shi mai sallama ko amsa mai bi ba ya aika mai da sako gida cewa alaga ta malam mun haɗu mun yi sallama amma ka kasa amsa mun ko lafiya shine sai Ibn Mubarak ya cewa wannan mutumin ba bai gane cewa na mushi kawaici bane sai rubuta mashi wasu waƙoƙi wanda a ciki yake nuna mashi abubuwan da ya laifi ne sannan an taɓa gayyatar shi gidan sarki ya je ya karantar da wani hadisi shine hadisin wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Baƙara da Alu Imran za su rana alkiyama ka annahuma ghamamatani kamar giragizai guda biyu sa suna ceton wanda ke karanta su sai wani ya ce mishi alahuma lisanani shin wai suna da halshe ne da za su yi magana kala na'am sai ce kwarai to wannan sai zama kuskure ne wannan magana da yi domin babu shi a cikin nasan hadisin a lokacin har sarkin wanda shine Muhammadu Amin ibn Harun Rashid ya ci masa mutunci har al-Imam Ahmad yake cewa Muhammadu al-Amin yana da laifuka da yawa a shugabancinsa sai sai al-Imam Ahmad yake cewa in yakunillahu in yaghfirullahu lahu fa bihadhi in har Allah bai gafarta Muhammad al-Amin dai fukan da yawa al'umma to a dalilin wannan kare sunna ne Allah bai gafarta mishi to tunda akai wannan abin su kuma sai malaman hadisi suka dinga mishi raddi suka sa mishi tsana saboda kuma dama malami ne bijimin malami ya daga cikin da ake cewa ba taba samun shi da kuskure a bayar da hadisin sa har ake cewa Hammad dan Salama baya dawowa daga wani kuskure da za a ce yayi in yana bada hadisi sai an ce mishi khalafaka ibnu ulayya to anan sai yadda har yakan shiga cikin gida ya dauko tafin shi duba ya ce lalle abinda ibnu ulayya faɗa shi ne dai to kaga mutumin da ya da irin wannan basira dama zai samu abokan gaba da mahassada to suna samun wannan gabar sai suka haushi da raddi shi ma kawai sai kuma musu da irin wannan akasin da irin abinda suke mishi ya zama baya mutunta kowa a cikin malaman nan duk wanda ya same shi da kuskure sai ya ci mai mutunci yadda suka ci mishi to shine sai duk ɗalibai suka janye suka bashi waje imamu ahmad ibn hanbal in yana labarinsa sai ya dinga girgiza kai ya ce malami ne iyakan malami amma bai da bai da daɗin sha'ani ya ce mun zauna tare da shi shekara da shekaru amma dole muka watse muka ba shi waje in ya faɗa sai ya girgiza kai ya girgiza kai baya jin daɗin abin da ya biyo baya duk da an ce daga baya ya tuba ya bayyana a cikin mutane cewa wannan abu da ya san kuskure ne amma dai malamai sun riga sun sun tsane shi har har akwai wani da yake cewa ni na taɓa yin mafarki ma na gan shi a wuta in ji wani aka ce wannan mafarkin da naka na gaba ne kawai na gaba ne ba mafarki ne na Allah da annabi ba so haka ya samu wannan kuncin a tsakankanin jama'arsa saboda irin wannan yanayi da ya faru da shi Allah ubangije gafarta musu gaba kida akwai ta magana da ake ba da labari cewa yana shan annabis wai har yayi marisa har sai an daura shi akan dokinsa ko raƙuminsa ko jakin shi amin hatta yuhmala ala himari sannan ya koma gida duk labarin yana cikin tafin tarikh madinat bagdad na al-imam al-hafiz abubakar al-khatib al-bagdadi da shi da littafin sirru alamin nubala amma dai wannan labarin al-imam az-zahabi yayin inkarin sa cewa ba zai ba zai tabbata ba domin shi ba mutumin kufa bane mutumin basra ne ko mutanen basra ba a san su da shan wannan nabis din ba wallahu ta'ala ala to wannan malamin a take shi kenan game da tarjumar sa kamar da muka ambata ba zai yiwu a ce shi ɗalibi ne ga limamin shafi'i ba domin ka kalli tun daga kan lokacin rasuwarsa da lokacin haihuwarsa yana gaba da ɗabakar shafi'i da haka sai dai a ce shi shafi'i shine ɗalibinsa kuma wannan abin ba zai yiwu ɗalibi ya wa malami haka ba kai hatta a yanzu da aka shiga lokaci wanda ɗalibai suka rena malamai ɗalibai suka zama ba su san mutuncin malamansu ba suka tashi daga turbar abinda sunna ta karantar na girmamawa da mutunta malamai har a yanzu duk wanda yake dan ragowar mutunci ba zai wa malamin shi irin wannan galatsin ba balanta imamu shafi'i wanda yake mutumin kirki ne daga cikin malaman musulunci daga cikin a'imma kuma jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mishi to bayan da al-imamu da shekul islam ya kawo wannan maganganu daga daga al-qushairi sai kuma yace qultu ni kuma yanzu ibn taymiya zan yi raddin magana sai nace qad kana mustaghniyan an an yastashhida ala al-umuri al-hissiyya bi hikayatin makdhuba ya kamata qushairi ya zama ya wadatu daga kokarin kafa hujja akan abu wanda kowa ke iya ji al-hiss wanda ake iya ji a jika ya kamata a ce ya wadatu daga sai ya kawo wata hikaya ta ƙarya al-shafi'i ya danganta wa shafi'i fa inna isma'ila ibn ulayya domin isma'ilu dan ulayya shehu shafi'i malamin shafi'i ne lam yakun mimman yamshi ma'ahu ko ba shine wanda suke yawo da shafi'i ba walam yurwa walam yarwi hadha an shafi'i kuma bai ruwaito wannan abu daga shafi'i ba bali shafi'i rawa anhu wannan mutumi shafi'i ne ya ruwaya daga gare shi ba shi ruwaya daga shafi'i ba وهو شي إسماعيل من أجلاء شيوخ الشافعي هذا كسكين من يما لمن شافعي وابنه إبراهيم ابن إسماعيل كان متكلما سير الشمال إسماعيل لن أولي رحمه الله yana da ƴaƴa guda uku shahararru na ɗayan su babban ɗansa shine Ibrahim ibn Isma'il ibn Ulayya wanda kamar da malai faɗa ne yace mutakalliman ɗan ilmul kalam Zahabi ya ce a tarjama sai ce yake cewa jahmiyun shaytan bajahmi ne hatsabibi hatsabibin bajahmi ne abin mamaki kuma shi yau uban sallah da uban ya rusu shi yau wannan ibnu ulayya sallah shi ne babban ɗansa bajahmi ne hatsabibi haka rabi ya faɗa a tarjama uban ba mu tazale ne sun taɓa yin ma tattaunawa munazara akan mas'alar khalqul qur'an shi da shafi zamu zo zai mana isharar zuwa ga wannan kana tilmizan kana mutakalliman dan ilmul kalam shi dan shi na farko dan shi na biyu shine Muhammad ibn Isma'il ibn Ulayya Muhammad ibn Isma'il ibn Ulayya wanda malamin al-Imam an-Nasa'i ne wannan alƙalin garin Dimashqa wanda ya rasu shekara ta 264 shi wannan bai riski baban ba da aka bai karbi karatu daga baban ba baban yaro su ya bar shi na dan yaro ma malami ne amintacce mutumin kirki mai fatawa malamin hadisi a garin Dimashq kuma alƙali al-Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisinsa na ukun su shine Hammad ibn Isma'il ibn Ulayya Hammad ibn Isma'il ibn Ulayya malamin al-Imam Muslim yana da riwaya wannan a cikin Sahih Muslim Imam Muslim ya karatu a wurin sa kaga ƴaƴan shi guda uku kenan biyu mutanen kirki ɗaya kuma wanda malamai suka ce hatsabibi bajahani ba mu'tazili kuma shine babban su to wannan bajahaman kana tilmi kana mutakalliman tilmizan li Abdurrahman ibn Kaysan ya kasance dalibi ne ga wani babban malamin Mu'tazila malamin fiqhun su malamin tafsirin su wani mai fasaha da kuma ana tuhumar shi da nasibanci wanda ya rasu shekara ta 225 bisa magana mafi inganci daya daga cikin Ahadu al-Asam ibn Kaysan al-Asam Ahadu shuyukhil Mu'tazila daya daga cikin malamai Mu'tazilawa وقد كان الذهاب إلى مصر شي إبراهيم عليه إسماعيل يا تفق أسان مصر وكان بينه وبين الشافعي مناوعة سكان شي الشافعي أكوي تاكن ساكا سني تاكن ساكا سوسي domin malamin sunna ne shi shafi'i a kasar misra a lokacin shi kuma wannan malami ya zo yana yada bid'a dole a samu takun saka tsakankanin su hatta kana shafi'i ya qulu fihi har shafi'i yake magana akan sa yana cewa ana mukhalifun libn ulayya fi kulli shay' na saba da ibnu ulayya akan komai hatta fi qauli la ilaha illallah har akan fadin kalmar shahada li'anni aqulu domin ni shafi'i ina cewa ne la ilaha illallah alladhi kallama musa min wara'il hijab babu sarki abin cancanta ga bauta sai Allah ubangiji wanda ya magana da Musa annabinsa alaihi salam ta bayan shamaki wa huwa yaqulu shi ko yana cewa ne la ilaha illa alladhi khalaqa fil hawa'i kalaman babu sarki sai Allah wanda ya halicci wani zance a cikin wato iska yasma'uhu Musa wanda Musa yake ji dan shi bai ta cewa Allah ya magana da Musa ba yana nufin kai Allah ya halicci wani zance ne dan Musa ya ji wannan zancen kuma da zaka ji karan abin nan hon ko karan hayaniyar wani abu wakaza wa hadha yuzkaru lahu awwal risala fi usul fiqh wannan ana faɗan ana ambatan cewa yana da littafi littafi na farko da aka rubuta usul fiqi nashi wa yadhunnu ba'dun nasi annabnahu wasu mutane kuma suna riya cewa dan sa yashtabihu bi abihi yayi kama da mahaifin fa innahu shaykhu shafi'i wa ahmada wa tabaqatihima domin shi mahaifin malamin su shafi'i ne da su imamu ahmad ibn hanbal da tsararrakin su cikin malamai da yawa da yawa fa hadhihi alhikayatu يعلم أنها يعلم أنها مفترى من له أدنى معرفة بالناس وندا wanda yake da adna ma'arifatin bin nas wanda yake da mafi karancin sanin mutane wato mafi karancin sanin tarihin malamai ya san cewa wannan magana ƙarya ce duk wanda ya dan karanta ko abu mafi karanci game da tarihin waɗannan malamai da waɗannan tabaka ta malaman farko da ya karanta wannan labarin ya san ƙarya ne walau sahat da ta inganta wannan hikaya amman sahhat anhu daga wanda ta inganta zuwa gare shi lam yakun fiha illa ma huwa mudrakun bil ihsas akaddara ma shafi'in ya fada kuma ta inganta zuwa gare shi to da ba ta zama hujja ba sai ta zama kawai tana ƙara bayanin abinda dama akan ji a jiki min anna sauta at-tayyiba ladhibun mutribun cewa sauti wanda yake mai dadi yana sanya zuciya ta motsa wannan abu ne ba a inkarin shi a dabi'ance وهذا يشترك فيه جميع الناس wannan kuma dukkanin mutane suna da tarayya akan wannan sifa laysa hadha min umurid din wannan ba addini ba magana ce ta wai shari'a ba hatta yusadallu bihi fihi bi shafi'i balantana aka hujja da imamin musulunci shafi'i akan wannan bal zakara shafi'i fi misli hadha dhikru shafi'i fi misli hadha ghaddun min mansibi ambata imamu shafi'i a irin wannan mahalli to kaman ma kwashe kafa shafi'i ne cin mutuncin sa ne rage masa kima ne mithlu ma zakara ibn tahir an malik rahimahullahu hikayatan makbuba kamar da muka ji a baya ibn tahir ya ambaci wani labari na ƙarya game da imam malik Allah ya gafarta masa cewa wa alil mawakhir a'lamu bi hadhihi al mas'alati min a'immati ad-din wanda masu yin masu amfani da ababan kiɗa ɗin ko ababen motsa ta da sauti sun fi malamai masana addini wannan wato in har ana so a kafa hujja da wannan to bai kamata a kawo magana shafi ba shafi ba madogara bane game da wannan sai a dauko magana wani masanin kiɗa ko wani masanin music shine zai iya bayani akan cewa ga yadda ɗabi'a ɗan adam take ta fuskar infial ɗin ta reaction ɗin ɗabi'a ɗan adam ga kiɗa ko sauti ba shafi'i ana neman magana sai ne ana magana akan fiqh na addini malam ya ci gaba da cewa walau hukiya mithlu hadha an ishaq ibn ibrahim an-nadim inda ya hakaito wannan magana daga ishaq ibn ibrahim an-nadim kun tana mai magana shi a baya wani gogaggen masanin kida wa abul faraj al-asfahani ko shi ko abul faraj al-asfahani wannan makaryaci din nan sahibul agani mai littafin agani littafin nan adab babba shi ma ya faɗe shi a baya waɗanda su an san su masana ne akan wannan harkar lakana an saba min an yahkiha an shafi da wannan zai fi dacewa fiye da ya hakaito wannan magana daga shafi'i ma'ana tunda magana ba tana magana ne akan addini ba tana magana akan wani abu na ɗabi'ar ɗan adam wanda ke da alaƙa da yadda ɗan adam yake infiali yake reaction idan ya ji wani sauti mai daɗi to har ana so ta zama hujja sai a hakaito ta daga mutanen da suke masana akan wannan harka in ba a hakaito daga gurin shafi'i ba a kimanta shafi'i ba sun mai ƙulu sun mai ƙalu sannan kuma sai a ce ma shi alƙushe da ire-irensa kaunin sautin hassan fi hilarza amurin hissi kasancewar murya mai daɗi sauti mai daɗi yana da daɗi a cikin ran mutum wannan abu ne da yake a cikin filin ɗin ɗan adam lakin ayu shay'in fi hadha mimma yadullu ala al-ahkam shar'iyya to amma meye wannan ina alaka wannan da hukuncin shari'a cewa mustahabi ne ko wajibi ne ko halas ne ko makamancin haka wannan bai da wata alaka da daukuncin shari'a min kaunihi mubahan aw makruhan aw muharram ina alakar cewa tunda dan adam yana jin dadin abun to ya zama halas ko ya zama makruhi ko ya zama haram min kaunil gina'i qurba aw ta'a ballantana kuma a ce ya zama ma kuma ma wai hanyar neman aljanna da hanyar yi wa Allah da'a da biyayya da hanyar neman kusanci zuwa ga Allah bal mithlu hadha an yi kala an ya kula alƙa'i irin wannan sai ba mutum sai dama sai mutum ya ce istilzazun nufusu bil watsi mimma la yumkinu juhudu dan adam cewa yana jin dadin saduwa da mace haka mace na jin wani daɗi na saduwa da namiji wani abu ne da ba wanda ya yi inkarinsa abu ne hissi wastilzabu habil mubashara lil jamil min an-nisa'i was-sibyan cewa kuma dan adam yakan ji daɗi idan ya rungumi mace kyakkyawa ko wanda suke yin luwaɗi suka rungumi mazaje kyawawa su ma suna jin daɗi mimma la yumkinu juhudu shi ba zai yi abu sashi ba wastilzabuha cewa ran dan adam yana jin daɗi bin nazari ila suwaril jamila in ya kalli abu mai kyau mimma la yumkinu juhudu wannan ba iya musa shi sawa'un bishiya ce ko fulawa ko sutura ko wani gida ko wani duk wani abu da yake da siffar da za a kira da suna kyau idan ka kalle shi za ka ji daɗi a cikin kwakwalwarka a cikin ranka wannan abu ne tabbatacce ba wanda yake inkarin haka haka nan wastilzabuha bi anwa'il mata'im wal masharib mimma la yumkinu juhudu haka nan cewa ran dan adam yana jin dadin abinci mai dadi abinci mai kyau da abin sha mai dadi da abin sha mai kyau duk abin da ranka yake son shi na abinci in ka ganshi daga ganin shi ma zaka ji wani dadi a ranka haka nan kuma idan ka ci haka abin sha wanda kake so idan ka ganshi zaka ji dadi a ranka ko da ma baka ci ba balantana kuma ka ci wannan ma min malayin kullu juhudu wa wanda yake musun wannan fa ayu dalilin fi hadha liman hadahu Allah ala ma yuhibbuhu Allah wa yardahu aw yubihu wa yujizuhu ina dalili a cikin wannan kasancewar daɗin kwanciya da yamaci daɗin rungumar yamaci daɗin cin abinci mai daɗi daɗin ganin abu mai kyau daɗin shan abin sha wannan kawai shi kaɗai shine dalili akan cewa duk wannan abin san halasta ba shine kaɗai dalili ba kuma gane in aka faɗa ka to ai an an rusa gaba ɗaya ƙa'idar shari'a ke kenan duk abin da ya maka daɗi ko sai ka je kai inda yana maka daɗi sai a ce hujja ai abin ya maka daɗi zaka mutane za su yi zina su sha giya su yi duk abin da suke so su yi da hujjar cewa ai abin yana da daɗi a gun ɗan adam kuma gane kaga ta an ruguza addini ga baki da ya ce fa ayyu dalilin fi hadha ina hujja a cikin wannan liman hadahu Allahu ala ma yuhibbuhu Allahu yardahu ina hujja a cikin wannan in dai Allah ya shirtar da mutum akan shari'a yake yace wannan dalili ne akan Allah yana son ayi wannan abun Allah ya yarda aw yubihuhu ko kuma yace abin halas ne wa yujizuhu yace jaizi ne wa min al-ma'lumi anna hadhihi al-ajnas ajnasa fiha al-halal wal haram abu ne da muka sani cewa waɗannan abubuwan da aka ambata na misalan nan akwai na halas akwai na haram akwai halas akwai matar da zaka rungume ta halas ne akwai dan ka rungume ta haram ne akwai abin da zaka ci halas ne akwai dan ka ci haram ne kuma dukan suna da dadi akwai abin da zaka sanya na sutura halas ne akwai na haram kuma dukan suna da dadi akwai abin da zaka kalla ya burge ka halas ne akwai abin da aka kalla ya burge ka haram ne kuma duka suna da dadi kaga a cikin su akwai nau'i na halas akwai nau'i na haram wal ma'ruf wal munkar akwai abin da yake shari'a ta yarda da shi akwai abin da yake shari'a ta kyamatar tana Allah wadare da shi a cikin waɗannan misalan da aka buga bal kana al munasib li tariqati zuhdi fi shahawati wal ladhati wa mukhalafati al hawa an yustadalla bi kauni shay'i ladidan mushtahan ala kaunihi mubayinan li tariqi zuhdi wa tasawuf yace kai in ma muka dauko ka'idar da su suke rayuwa akai su sufayi aslan kamata ya ce al munasib li tariqati az-zuhd abinda nace da hanyar gudun duniya fi shahawati game da sha'awa sha'awi wal ladzati da ababe masu dadi wa mukhalafatil hawa da sabawa abinda zuciya ke so idan ana so abu wannan tafarkin na a ‘yan zuhudu an yi sadalla bi kauni shai'i lazira to da kamata ya yi duk abin da yake da daɗi to ya zama wannan daɗin nashi dalili ne mushtahan duk abin da ke da daɗi zuciya ke san shi ya zama wannan daɗin da san da zuciya ke yi mushi dalili ne ala kaunihi mu bayinan da ƙariƙin zuhudi wata sau ya zama cewa dalili ne akan a yi nesa da tafarkin 'yan zuhudu daga barin shi wato da kamata ya yi su waɗannan da suke cewa kansu masu zuhudu masu gudun duniya su guje wa kiɗa ɗin nan saboda abu ne da zuciya ke so abu ne na jin daɗi su kuma ɗabi'arsa duk wani abu na jin daɗi ba sa san shi da bai kamata su shige mai ba kamar yadda a cikinsu ake samun masu guje ma aure masu guje wa abinci masu guje wa sutura mai kyau masu guje wa shiga mutane masu guje wa shiga ababen hawa ko gidaje masu kyau da da'awar cewa hakan gudun duniya ne duk da yake wannan ɗin ma ba mai kyau bane za mu zo mu ji a gaba ko ai suna yin haka da tunanin cewa wannan abin da suke yi kurba ce da da'a to da ya kamata shi ma kiɗa su saka shi a layin waɗannan abubuwan domin kamar yadda sun san cewa akwai daɗi tarayya da mata akwai daɗi cin abinci mai kyau akwai daɗi sanya sutura mai kyau suka guje waɗannan abubuwa da tunanin cewa haka biyayya Allah ce to kiɗa ma sun faɗa cewa akwai daɗi to da abin da ya fi dacewa da shi shi ma su guje mishi kamar da suka guje waɗancan ba wai su ce kuma shi halas ne mustahabbi ne wajibi ne su ce ka ya mafi ƙwar'ani daɗi ba a yaka suka faɗa Allah shi kyauta ina fata mun gane yadda ya ci kwaikwaya su a cikin irin ƙa'idojinsu kama ƙarya fa'alu kathirun min al-mashayikh kamar da dama daga cikin shehunnai suke irin wannan gudun duniya yuzahiduna bidhalika mi fi jinsi shahawati wal ladhati suna gudun duniya suna gujewa duk wani jinsin sha'awa ko abin jin daɗi wa hadha wa illam yakun fi nafsihi dalilan sahiha yace wannan ko da yake shi kansa gujewa abu mai daɗi da sutura mai daɗi da gujewa cin abu mai kyau da makamantansu ko da yake shi a karankin kansa babu dalili ingantacce akan cewa haka gudun duniya tunda annabi ya hana annabi ya hana tabattuli ma Usman dan Maz'un ya hana su Ali dan Abu Talib da su Miqdad da su Amr dan Abla dan Amr dan As ya hana su sallah ba bacci azumi ba shan ruwa zaman gauro babu aure da sunan ibada da annabi ya hana wannan abu ne sananne ko to kaga kenan shi ma ba dalili ne ingantacce ba da yace musu kuma ni ina aure ina bacci ina cin abinci ina azumi ina shan ruwa wanda duk yake wannan yaki ba ruwana da shi ya bata farkina yana musu cewa kuma wannan ana atqakum ko ana akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah amma kuma da nake waɗannan kenan waɗannan abubuwan ba ba ba yin su kadai ne tsoron Allah ba wai dan kana yin su kai kaki cin mai kyau kaki shan mai kyau kaki kaza bai nuna kana tsoron Allah domin Allah bai bada wannan a cikin kaidojin tsoron shi ba Allah bai ce in an yaka an ci tsoron shi ba da haka ko kai haka ba wannan lada akan wannan ba ba tafarki bane da Allah yake so abi da sunan ana jin tsoron sa to ko da yake wannan din ba daidai bane yace amma fa huwa aqrabu ila tariqati zuhud wa tasawuf yafi kusa da hanyar ɗan sufanci da zahidai min al-istidlal bi kauni shay'i ladidan ala kaunihi tariqan ila Allah fiye da aka fa hujja akan cewa tunda abu kaza na da dadi to abu ne da zai kai ka zuwa ga Allah wa kullun min al-istidlal ne batil duka abun guda biyu barna ce kin abu mai dadi da tanin zai kai ka zuwa ga Allah ko kuma shigewa abu mai dadi dai kai ka zuwa ga Allah duka biyun barna ce fala yastadallu ala kaunihi mahmudan aw madmunan ba a kafa hujja akan dadin abu dadin shi kawai yasa a ce abu ne mai kyau ko a ce abu ne na zargi au halalan au haraman ko kuma kawai daɗinsa na jiki ko na ɗanɗanawa ko na amfani yasa a ce mai halas ne ko haram illa bil adillar shar'iyya sai in akwai dalili na shari'a ai kaga masu shan giya suna cewa tana da daɗi ta yi ta fi kunun zaƙi da zoɓo da mirinda daɗi watakila da nono da fura da kunu da makamantarsu ta yi wanda suka taba sha za su iya fada watakila sun sha kunu kuma sun sha giya za su iya kwatantawa mu dai alhamdulillah mu taba sha kaga ba za mu iya sanin dadin ta ba ko rashin dadin ta amma suna cewa da dadi yanzu dadin ta ga dai sai halitta ta bai sai bai sai halitta ta ba haka watakila wanda zai yi tare da wata zai tara da wata mata da ba ta shi bai zina da ita ta yu zai fi jin dadin saduwa da ita fiye da saduwar da zai da mata aure watakila amma dai mun sani fil jumla cewa tarawa da ƴa mace kowanne iri ne ma akwai wani dadi a cikin sa kawai bambancin shi ne wanda ya halasta saboda akwai aqdu akwai aure da kuma wanda bai halasta ba saboda zina ne ko fyaɗe ko makamantan su to kaga an kace mujarrad kaunihi lazizan kawai saboda akwai dadi ya halasta to kaga kenan ka mai da aure da zina iri daya haka abincin da mutum ya ci na halas da wanda ya ci na kwace ko na haram duka daɗinsu ɗaya in ƙir abincin ɗaya ko amma kaga wannan halas ne wancan haram haka dukiyar da mutum ya samu ta halas da wanda ya samu ta haram duka za ta ba shi irin abin da dukiya ke bayarwa na jiji da kai da ƙafafa da a dinga girmama shi a daina raina shi da kuma ta ba shi ƙarfin tattalin arziki na sayan abin da ya ga dama da yin harkar da ya ga dama da damawa yadda yake so amma kaga suna da bambanci wajen hukuncinsu watakila ma ya cakuɗa su watakila ma dukiyar haram ɗin ma ta fi yawa ko kuma ta fi kawo riba ko kuma ta fi kima ta fi balu a idan a matsayinta na kaddara ko a matsayinta na asali to don haka ba wai daɗi ne kaɗai ke halasta abu ba kamar yadda ba rashin daɗi kaɗai ke haramta shi ba ai akwai abubuwan da ake ci wanda suke ba su da daɗi a baka amma kuma halas ne kamar magani misali yanzu goro wanda yake cin goro ai ba zaƙin shi yake ji ba masu shan kafin nescafe misali babu wani daɗi a cikinsa amma kaga kuma halas ne ba wanda ya sai haramta tun da bai da wani cutarwa watakila ma yana da magani to ire-iren waɗannan ƙa'idojin sai an kalle su ya ce la bi kaunihi ladhidan fi tab'i aw ghayra ladhidan ba wai da kasancewar shi yana da daɗi a dabi'a ko kuma ba shi da daɗi ba wani haza yunkaru alaman ya taƙarrabu ilallahi bai tarki jinsin lazzati da haka ake inkari ga wanda yake tunanin yana bin Allah amma bin Allahnsa ta fuskar barin amfanuwa da ababe masu daɗi kama ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama kama yadda manzo Allah ya ce lillazi na ƙala ahadu ga waɗanda ɗayansu ya ce amma ana fa'asumu la ufiru zan ta azumi ba zan sha ruwa ba وقال الاخر ɗayan kuma yace amma ana fa aqumu la anam zan ta sallar gare ba zan yi bacci ba zan yi bacci ba وقال الاخر ɗayan kuma yace amma ana fa la atazawaju nisaa ni ko ba zan yi aure ba sune da muka ishara Ali dan Abu Talib ne da Miqdad ibn al-Aswad da da Abdullah dan Abu As da kowanan sa waɗannan suka zo zahidai ne suka tambayi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya annabi yake ibada da aka faɗa musu sai aka ce fa ka annahum taqalluha sai suka raina abin da annabi yake cewa ana yana bacci ya sallah wata rana yayi da yawa wata rana yayi kadan da sauran su tare na azumi wata rana baya sai suka ce to ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi zunuban shi na baya da na gaba da haka su ba za su biye mishi ba shi bai da matsala sai suka daukan su wannan alƙawuran cewa za su yi kaza za su yi kaza za su daina kaza za su daina kaza wa qala al-akharu amma ana fala akulu al-lahama yace shi ba zai ƙara cin nama ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي ذو منبر yake cewa lakinni asumu wa afṭiru wa aqumu wa anamu wa atazawwaju an-nisaa wa akulu al-lahma faman ragiba an sunnati falaysa minni yace to ni dai kam ina ina azumi kuma ina shan ruwa ina tashi in sallar dare kuma ina bacci kuma ina da mata na na aure sannan ina cin nama daga cikin ku duk wanda ya guje ma wannan tafarkin na wato ba ni bashi a wannan hadisi ne sananne wanda Bukhari da Muslim ya fitar da shi daga sabi Anas dan Malik duk da yake ya cicako da lafazan ba haka suka zo kai tsaye a cikin hadisin ba amma dukkan su tabbatattu ne duk da wannan fa an samu malamai sun yi sabani sananne a cikin masailul khilaf akan wai me yafi mutum ne falala eh aure ya ci gaba da nema wa iyalan shi abinci yana bacci yana haihuwa yana kaza yana kaza ya fadi ya tashi da kuma diyakin wannan gaba ɗaya zauna kawai ya ta ibada kamar wani mala'ika wanne kuma aka samu malaman da suka ce wai zaman ibadan nan kadai yafi tare da cewa ya saba wa nasoshi sanannu shine daga cikin wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin shi cewa la ruhbaniyata fil islam a musulunci babu ruhbaniyanci shine irin abin da kirista suke wa ruhbaniyya ta rifta da uwa ma katabnaha alaihi sannan a cikin hadisi sananne shahararre annabi ke cewa ya ma'asharar shababi man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddun lil basri wa ahsanun lil farji ya ku taron matasa wanda ya samu hali a cikin ku ya aure wannan auren yafi baka dama ka rintse idanka kuma yafi baka dama ka kiyaye farjinka daga fasikanci kaga da haka a cikin aure akwai kiyaye ido daga kalle-kalle kiyaye al'aura daga fasikanci sannan akwai tabbatar da wanzuwar jinsin dan adam ta hanyar hayayyafa da kuma ladan da ke cikin ciyarwa da tarbiyya da haƙurin da mutum zai yi da iyalansa wajen musu tarbiyya ta addini da haƙurin da zai na laifukan da za su yi mushi da saba mai da su duk wannan ma aikin ladan kuma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake aure ya aikace kuma ya umarni da ai aure to aure shike kan gaba da wannan amma ba a ce kada mutum ya dinga ibada ba yayi auren kuma ya ibada kamar da shi ma yake din sallallahu alaihi wasallam yake amma da haka ne malamai sai da suka wannan tattaunawa da haka annabi na nuna musu cewa wannan shine hanyar ibada sananniya kamar yadda qurtubi yake cewa saboda ibada ita ce imtisalu awamirillahi alwajiba wal manduba wajtinabi nawahillahi almahruma wal makruha ibada ita ce ka kwatanta abinda Allah ya ce ayi na wajibi da mandubi kabar abin da ya ce a bari na haramci da makruhi ba wai kai ka kirkiro wani abu ka ce to ina ganin idan an yi abu kaza Allah zai so har ya bada lada shine wannan abin da mutane suke da sunan kirkiro bid'a kai ne zaka ga cewa a to amma ai kaza ma yayi kama da a ce in an yi shi Allah zai so shi Allah bai ce ayi wannan ba annabi bai ce ayi ba irin su maulidi din nan irin su wazifa din nan irin su wannan tabattuli din da makamantan su da irin su wani ne kawai zai tunanin kaza fa ya kamata a ce yana da ladan shi bari mu ci gaba da yi kamar yadda misali an baka jarabawa ga tambayoyin da aka tambaye ka sai ya zama tambayoyin da aka tambaye ka baka yi su ba sai ka tunanin a to amma ya kamata a ce a cikin syllabus din nan ai akwai mas'ala kaza ma akwai wato topic kaza to shi ma ya kamata a ce an yi tambaya akai kai sai ka sa tambayar kuma ka amsa kana ma malamin ilzami cewa kai kai ka ka san course din ko zaka samu maki ba zaka samu maki ba to zaka Allah subhanahu wataala yana da abubuwan da ya tsara yace sune ibadoji ya ba malaiku cewa duk wanda ya kaza ku rubuta duk wanda ya kaza ku rubuta ga ladan da za ku bashi kai sai ka zo kai wani abu da baya cikin wannan list din wannan list din da aka yi ina za ka samu in ka je gidan abinci suka baka ne suka ce ga abin da suke sayarwa na abincinsu sai ka ga a to ai kuma bai kamata a ce gidan abinci irin wannan a ce babu kaza ba sai kai ka rubuta shi kake so sai dai ka zauna ka jira ba za a same shi saboda tunda ba ba su da shi ba su tanaje shi ba kai ne ka yanzu kai ka kikiro musu to da haka qurtubi yake cewa qurtubi abul abbas yake cewa wannan yana nuni zuwa ga al ibadat la yumkinu la yumkinu fiha al'amalu bil hawa bai yiwa mutum kawai da san zuciyarsa ya kiro ibada sai abinda Allah ya ce wa qad anzalallahu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin ina ganin bari mu saurara sai mu tashi akan wannan aya saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik